بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما barkanmu da saduwa a wannan yammaci na alhamis sha uku wannan wata na safar hijiran ma'aiki ko sha shida ne yau nawa ga watan safar hmm? sha uku ne hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 443 wanda ya dace da 23 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya da muke ci gaba a cikin karatun littafin kitabu tauhid na babban malamin na muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala tare da bibiya sharhin littafin alkaulus sadid Allah ji kansu ya gafarta musu gaba ɗaya. Satin da ya gabata mun karanta babul khawfi min shirk mun kai ƙarshensa. Zanzu za mu karanta maganganu na ko sharhi na alƙaulus sadid fi maqasid tauhid. mala ya ce ashirku fi tauhidi ko ashirku fi tauhidin ilahiyya wal ibada yunafi at-tauhida kullal munafa shirka a cikin tauhidin uluhiyya da tauhidul ibada suna kore tauhidi gaba ɗayan korewa imana shirka ba za ta taɓa faruwa ba a cikin abin da ya shahi allantakar Allah maɗaukakin sarki da kuma bautarsa face sai wannan shirka ta rushe tauhidi gaba ɗaya ba ta barin komai daga cikin tauhidi suna cin karo ma da tauhidi wa huwa nau'ani shirka nau'i biyu ce shirkun akbar jaliyun shirka babba bayyananna wa shirkun asgharu khafiyun sai shirka karama boyayya fa amma shirkul akbar أما شرك ببا فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه كما أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء malaci amma shirka babba shine ka sanya ma Allah kishiya ka sanya ma Allah madaukakin sarki kishiya cikin rububiyarsa ko cikin uluhiyarsa ko cikin al'asma was sifat nashi ina fata mun gani توحيد الربوبية shine yarda da Allah madaukakin sarki ta hanyar ayyukan da yake aikatawa wanda ayyukansa ya kadaita da su ba shi da abokin tarayya a cikin su misali samarwa daga babu yin halitta aiki nawa ne wannan na Allah ne shin yana da wani abokin tarayya da ke samarwa daga babu banda shi babu sabkar da ruwan sama aikin wane ne Allah ne shi kadai fitar da tsirrai aikin wane ne Allah ne shi kadai fitar da rana daga gabas ta faɗi yamma aikin wane ne aikin Allah ne shi kadai to haka Allah maɗaukakin sarki yana da ayyukan da yake banta da su a matsayin shi na arrabu shi ne mahalicin komai da komai shi ne mamallakin komai da komai shi ke sarrafa komai da komai ba shi da abokin tarayya cikin haka da za ka yi ma Allah maɗaukakin sarki abokin tarayya a cikin tauhidin rububiyya to ka zan mushiriki shirkar da za ta fitar da kai daga barin musulunci ina fatan mun gane kamar ka mashi kishiya wurin sabkar da ruwan sama tare da cewa shi kaɗai ke sabkar da ruwan sama ka mashi kishiya cikin halittar sammai bakwai da ƙasai guda bakwai tare da cewa shi kaɗai ne mahalicin sammai gaba ɗaya da ƙasai gaba ɗayansu ka mashi abokin tarayya a cikin kashewa da rayawa tare da cewa shi kadai ke kashewa shi kadai ke rayawa ina fata mun gane kai duk abin da Allah ya kadaita da shi cikin ayyukansa wajibi ne ka bai wa Allah wannan haƙƙin nasa karka masa abokin tare a cikinsa shi yasa su da dama Allah madaukakin sarki yakan ambata muku ayyukansa dan sa zamanto dalili na bautarsa shi kadai يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ف يا حكومتاني كبوتا ما أبنجنكو واندي حلتشيكو يستامر دكو دقبابو كما يحلتشي واندكي قبانكو wanda ya sanya sama ta kasance a matsayin gini ya sabkar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai sai da Allah ya ambato abubuwan nan gaba daya sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kenan kaga wannan ayyukan Allah kaɗai ke yin su ba shi abokin tarayya a ciki ina fatan mun gane kar ka kuskura kamar Allah kishiya cikin ayyukansa sannan tauhidul ibada bi ma'ana tauhidul uluhiyya wanda shine yin imani da Allah da yarda da shi ta bangaren aikin mu bayu kadaita shi da bauta duk abin da ke karɓar sunan bauta bi mana ibada wannan haƙƙin Allah ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a ciki duk wanda ya Allah kishiya a cikin bauta wannan ya yi shirka da Allah shirkar da za ta iya fitar da shi daga bar musulunci haka Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa yana da sufufi masu kamala ina fata mun gane dole kai imani da Allah da sunayensa da sufufin shi masu kamala duk abin da Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin alkur'ani ko akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole kai imani da wannan abu ka yarda da shi da ma'anarsa ba tare da ka karkatar da ma'anarsa ba ba tare da ka kore ma'anarsa ina fata mun gane duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa shi a cikin alkur'ani na sifa ka yarda da shi haka duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa ko suna ta hanyar manzan Allah shi ma kai imani da wannan abu ina fata mun gane to haka ba za ka haɗa Allah da wani ba a cikin sufofin shi subhanahu wa ta'ala ko sunan da ya kaɗaita da su haƙi ne na shi shi ya sama da ya ce fashirkul akbar shirka babba fahuwa an ya ja'ala lillahi niddan shi ne sanya Allah kishiya ya da'uhu kama ya Allah ya dinga roƙonsa ko bautansa irin yadda yake roƙon Allah ko irin yadda yake bautar Allah dan ya da'uhu ya iya ɗaukan ma'anar ya dinga bauta masa kuma ya iya ɗaukan ma'anar ya dinga kiransa kuma bayan Allah irin yadda yake kiran Allah maɗaukakin sarki aw ya khafuhu ko ya dinga jin tsoron shi irin tsoro na sirri kamar yadda yake jin tsoron Allah aw yarjuhu ko ya dinga kaunarsa ya dinga kauna da sarai ta bangaren wannan abun bautar da ya rika kuma bayan Allah irin yadda yake raja a wurin Allah madaukakin sarki aw yuhibbuhu ka hubbillah ko ya so shi ya kaunace sa irin yadda yake son Allah madaukakin sarki أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة كو يصرف مسا والنوئي دقشك النوئي كم بوتا فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء تو إن ونن شركا با أبند زي سورة ترد ما أبوش ونن شركا نتوحيدي كودا duk mutunan da ke aikata ɗaya daga cikin ababen da aka ambata yanzu na shirka to ba zai yi saura cikin zuciyar shi ba na kaɗai ta Allah komai mushriki ne tsantsa ina fata mun gani wa hadha shirk alladhi harramahu Allah alayhi wa hadha al-mushrik alladhi harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar kuma wannan mushrikin shine wanda Allah ya haramta mishi aljanna makomashi ita ce wuta kenan duk wanda ya sifantu da wannan ababen da aka sanu yayi ma Allah kishiya cikin haƙin Allah to wannan shine mushrikin da Allah ya haramta mishi aljanna baya da makoma gobe kiyama sai wuta Allah ke shi mu kare shirka da ƴan uwa babbar tasha ce wadda ke kwashe da ababe da dama wanda ke waje ba akan kowane musulmi ya san shirka ya san ɗaiɗaikun abubuwan da ke da alaƙa da shirka domin ya guje mata mala ce wala farka fi hadha baina an yusammi ko an yusammi tilka al-ibada allati sarafaha li ghayri Allah ibadatan aw yusammiha tawassulan mala ce ba wani bambanci a cikin wannan shirkar da aka ambata bai na an yi sammiya tilkal ibada lati sarrafa da gairin ibada ba bambanci tsakankanin ya sanya wannan ibada da ya sarrafa ta zuwa ga wani Allah da sunan ibada au yi sammiya ha tawassulan ko ya sanya mata sunan tawassuli duk guda ne karka rudu da canza mata suna da aka yi shirka ce dai shirka ce ji yadda aka kawata ta wurin yi mata suna da adeta da dama daga cikin mushirkan zamaninmu a yau za ka ga suna ce mashirka tawassuli ce ai tawassuli ne muke kama kafa ne muke da manzan Allah tawassuli ne muke da shehu neman albarkarsu ce muke ko tabarruki kenan kaga tawassuli ya sha bamban da shirka ina fatan mun gane tawassuli ya sha bamban da shirka daga cikin tawassuli akwai tawassulin da yake mahmud ne abin yabo ne abin kauna ne kamar yin tawassuli da ayyukan bauta da neman wata alfarma ko na matsayi a wurin Allah kamar kai tawassuli da imaninka ka yi tawassuli da aikinka kama aikin haji ko sallah ko azumi ko abin da ke kama da haka domin neman wata alfarma a wurin Allah wannan kaga tawassuli ne mahmud abin yabo ina fata mun gani ce ya Allah dan abin nan da nan maka dan bautarka dan imanin mu da alqur'ani ya Allah dan imani da muka yi da manzanka yi mana kaza koro mana kaza yi mana kaza da kaza da kaza kaga wannan tawassuli ne kuma menene ibada ce amma yau zaka samu mutane ne aikata shirka da sunan me tawassuli to wannan sunan bai cire ta daga sunan shirka duk da an ce mishi me tawassul ina fata mun gane duk da an ce tawassul dan wani zai zo kaga kalkashin kabar manzo Allah yana daga hannu yana kiran annabi da biyan bukata annabi bukata ta shine kasa damuwa ta ce kasa aihuwa nake bukata arziki nake so ka bani lafiya ka ba ƴaƴana lafiya da matana lafiya kaga duk abin da ya roki annabi da shi wani abu ne wanda babu mai zartar da shi sai wa sai Allah a wannan lokacin yayi mi yayi shirka duk da ya ambaci aikin da sunan mi tawassuli ku gane wannan to haka idan zaka yi ma wani waliyi ko salihin bawa ko wani shehi irin wannan aikin wanda tsantsar ibada ce da ake yi ma Allah da sunan tawassuli mushriki ne kasancewa an ambace shi da tawassuli bai cire shi daga sunan shirka ina fata mun gane kamar yadda yau bokaye suka shahara da bokanci da duba da bugun ƙasa da sunan mi istihara wannan kowa ya sani ga boka ko bokanya dan duba ko matsahi sai su dinga duba da mutane suna ce musu sunan mi listihara ce mun shashi gidan radio aiwa ne ya zo shahararren malami kaza da kaza da kaza kuma yana yin listihara mai son aure ya je a mai listihara mai son aiki kaza mai son kasuwanci kaza ya je a mai listihara in ka je istihara ko ya santa annabi ya koya masu habban shi yadda ake istihara kowa ya san addu'ar da ake karantawa yayin da zaka istihara ka bai wa Allah zaɓi akan wani abin da kake fuskanta kana so ka yi shi kasuwanci ne kake so ka kulla aure ne za ka yi fatauci ne za ka yi ko menene kana neman shawarar ubangiji cikin zartar da shi in alkhairi ne Allah ka zartar da shi in kuma ba alkhairi ba ne garin ya Allah ka kawar da shi addu'a sananna ko ya santa cikin ku ita ce mi istikhara kuma ba wai ce maka za a yi ba wani abin nan yi shi ko karka yi shi ko ba dole bane sai kayan mahulki an ce maka abin nan babu alkhairi ciki in aure ne sai kaga duk wani abin da zai kawo arkala in babu alkhairi ciki sai ka arkala sai kaga an daina shi ka ba Allah zabi ya zaba maka mafi alkhairi in kuma akwai alkhairi a ciki sai kaga duk wasu asbab da zai sa auren nan ya samu kaga wasu abubuwa na zo maka budi na karuwa abinda baka da yanzu kana ta samu su kenan arman yana gabato maka kuma aka yi shi zabi ne na Allah alkhairi ne gare ka to amma za a zuwa wurin waɗannan bokayen da yan tsubbu da matsawa masu kiran shirka da bugun ƙasa da duba da sunan istikhara sai ai bugun ƙasa da sunan mi bugun ƙasa duba ce wanda duba ƙoƙarin camfo abin da zai faru nan gaba ne ko kuma ba da labarin abin da ya riga ya gabata wanda wannan abun gaibi ne Allah kaɗai kaɗai ta da sanin wannan abu amma yau kaga ana kiran duba da mi istikhara to ce mata istikhara ya cire ta daga duba ce haka bai cire ta tana nan shirka ce duk da an kyautata sunanta a kula da kyau ko masu yin istikhara suna da salo daban-daban da sunan shirka wannan in ka je bugun ƙasa ne sak kana zuwa zaka gane menene matsayi ne dan duba ne wannan in ka je zai yi amfani da ƴan wuri wanda bokaye suka share da amfani da su da masu duba wani zai yi amfani da finjali a zuba ruwa a ciki a sa yaro ya leka ana mashi tambayoyi na ba da amsa wani da ƙwarya bal wani da tabzaha bal wani ma da alƙur'ani mai girma duk da abin da yi amfani in dai wurin ya cabko gaibi ne abin da zai faru nan gaba ko abin da ya gabata na an sace maka moto ko an maka kaza duka duba ce kuma shirka ce duk da abin da aka yi amfani ina fatan mun gane da aka yau dare ka wasu ma kuma jahilai ne bidik amma sun yi amfani da jahilcin mutane sai suna musu wani abu kamar duba kuma ba duba ce ba zai zo ya bude alkur'ani mai girma wannan camfi ne in ya bude sai ya ce dawa inda kake so kana dahawa sai ya ce daga hannunka da ya diba wannan aya sai ga jannatun ardu hassama masha Allah akwai alkhairi tare da kai saboda ka dawo hannu akan mai aljanna ko wani ni'ima amma kana daha jahannama wa sa'at sai ce wani akwai matsala tare da kai akwai tashin hankali akwai abin da zai fuskance ka na matsala cikin rayuwarka hankalinka ya tashi dama kai ga ka jahili ton ba jahilci mai ka wurin shi ya hango maka abin da shi baya da ikon hango shi to yanzu ya za a yi shi ne yake so dama to ba matsala a kone tarare sai ya gaya maka sunan wata dabba ko ya tsara maka wani lafazin da babu shi kwata-kwata cikin kamus cikin larabci ma ko kuma cikin wanga mai yake ci abubuwa na turanci babu shi kenan kaga za a sha wumi wahalar ne masu ya ce amma ni na iya samu maka shi don haka kai mi kenan ta kakuti ina fata mun gane kar su yaudare ku kar su tada muku hankali wannan aikin da suke da sunan istikhara shirka ne shirka ne kafirci ne ba gaskiya ba ne ina fata mun gane ba gaskiya ba ne ba to ka iya tambaya abinda suke faɗa wasu lokutan yana tabbata motan da suka bada labari an sace wuri kaza an kai shi unguwa kaza gida kaza suna bada labari kuma yana tabbata kuma an ce abinda suke ba gaskiya bane ba ya zaka hada mun tsakanin bin nan ce maka abu ne mai sauki yanzu ba ku san barayin motuna ba garanga kun san su aiko yau za a sace moto wata unguwa akwai shugaban su kowa ya sani in aka sace mutu wata unguwa shi za a zo a gaya ma a wata unguwa inda yake sai ce a bashi lokaci kasa tak tak tak zai kira wanda duka suna gane ma juna jiya lokaci kaza daidai kaza an sace moto royal ko onda ko boko haram ko kaza a samun labari ai su wane ne suka dauke shi za a iya samun shuri kaza tir sai kire ka motanka an same shi ya san gaibi amma nan ka yarda saboda shi ka san kira za ya bincike barayi yan uwan shi ko sai ka yarda kai abin ne bayyane yake ba ka samu kunci to wanga cikin daki yake ba wani telefon sai ya samu maka motanka ya akai to shi connection kin shi da shedanu ne ke ta aljanu ne sak kaga ko da aljani zai bincike ko da waya ba za ka binciko abin da zai bincika sai su bincike maka a garaskin ga cikin wasu lokuta kaɗan duk wani lungu sai sai shige shi ba su samu shi ba za su samu shi su kira buka deja motar yana wuri kaza unguwa kaza gida kaza kai wani mai ɗauke shi sai baka labari yake ta mamaki da ka san sababin da ya sa ya baka labari da za ka yi mamaki ba ka ta mamaki to haka suke haka suke so da dama za ka shigo wurin mutum irin masu irin wanga shagalin na duba da sihiri da tsahi kana shigowa sai ka zama sai ce wane dan wane ba ku taba ganin juna ba sai ranar wataƙil ma zandare yake tawa yake ina kana shiga wurin shi sai ce wane ne dan wane bismillah ina yaron ka guda da ke libiwa ne da ɗanka guda da ke aljewa ne kuma abin da ke damun ka ai kaza da kaza da kaza da kaza ne jiya ma ka ce kaza ka faɗi kaza kuma duk da gaske ne sai mamaki ya kashe ka don duk abin da ya ce ka bada a wannan lokacin zaka iya mi zaka iya bada alhalin alaka ce mai mai kwari suke tsakankanin su da shayatin wurin tabku wannan da gano haka duk mutum da kuka sani Allah ya halicce shi tare da qarin karin shine shedan da ke tare da kai baya rabuwa da kai zuwa barin rayuwa na kowa kangararre ne sai na annabi da ya musulunta karin kinka yana jin hirar da kake ya san ka ya san sunan ka ya san ƴaƴan ka ya san matarka ya san matsayin da kake tattauna wanda suka takura maka zaka je neman maganin su kana sallamowa kahin ka isa wurin bokan ma da ya zai zo ga daga cikin aljannan boka ga wani dan wani nan zai iso wanda yana da ɗiya kaza da wane da wane ɗan shi gudana wuri kaza ɗan shi gudana wuri kaza kuma babban matsalar ta hida mu shi da yake tattamana ta kawo shi a wurin ka kaza ne shi kenan kana zuwa sai baka labari sai baka labarin abin da ke faru to kaga inda ka san haka ba zai taɓa baka mamaki ba kuma ya za a yi shi yana ɗaki ya san haka ai kai ma abin tambaya ne da ya kamata ka ji to abin tambaya ne don komi yana da mi sababi ya aka ya gano ta wace hanya ya bi mutum ne irin ka mutum da me ya sha bamban da kai ba annabi bane ba shi da ake mami wahayi saboda in annabi ne ba za ka yi mamaki ba saboda ana mishi me wahayi ake ba shi labari ɗaya daga cikin kafar maka ya haɗa kai da wani a zamanin annabi bayan annabi ya yi hijira an yi yaƙin badar an lallasa su an kashe jagororin kafar maka ya haɗa kai da wani bayan an yaƙuƙan na ya haɗa kai da wani ya ce ya je da sunan zai musulunta in ya samu ya kaɗe ta da manzan Allah ya kashe shi ya kutahi da wannan himman kuma ɗan shi na can an kama shi a matsayin mi an kama shi a matsayin bawa sai ya biya a sake shi kenan kaga akwai ma damar ya samu kaɗai ta dawa da manzan Allah ya samu ya shiga umar ya so kar a bar shi shi da manzan Allah kaɗai a sa'ido a tsari na bai ce a bar shi shi me ya kawo ka ce kaza da kaza da kaza annabi ce ba kai bane da wani kuka zamna gindin ka'aba lokaci kaza ka ce mishi kaza da kaza da kaza ya ce maka kaza da kaza da kaza ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ya ce wannan zancen babu wanda ya san shi kaf duniya daga ni sai wanda muka zancen na tabbata in kai ba annabi ne ba za ka samu labarin nan ba kaga ashe annabi ya iya bada labari akan me wahayi da ake mishi to boka fa annabi ne manzo ne kenan akwai abin tambaya me yake yi sirkulla ne alaka ce da shedannu lalacewa ce bayan da za a shedan ya biya ma bukatar ka sai ka kafirci yana da sharɗan da zai gindaya maka sai ka bi kuma babu wani ruhani ko farare duk bakake ne shedannu ya ce wanga ai fararen ruhanne ne gare shi a duk yan iska ne ba ɗaya na kirke cikinsu shedan babu na alkhairi cikin su in dai shedan ne to dan iska ne kawai ba abin da zai sai da ya batar da kai na kasa yau da rai kwaci ai wani ruhannai gare shi ko fararen aljanu ruhani shedani kenan saboda wani abu ne wanda ba a gani ruhu ne shedan kenan ka yau da rai ka da wannan shi yasa kenan kaga hakan kai ibada ka dan ya ba da labarin inda aka saci moto da abin da ke kama da haka kare ba ka mamaki suna da alaka ne dawa da shedannu da su suke amfani yana musu yanke-yanke wani ma yana musu sujada wani kuma suna hana shi yin salloli cikin jama'a ko su hana shi yin wata farla daga cikin farorin salloli ko su sa ya dinga yin sallah ba tare da alwala ba wani su dinga sa yana taka alkur'ani da kahuwansa yana bawali da shi ko ya rika biyan bukata da alkur'ani mai kyau ko ya dinga shimfada qur'ani yana kwana kan shi duk wani abin da zai sa ya lalace ya kafirce zantan tagar ya arne sai sun sa shi ya aikata shi kuma za ga wani yana sallah da komi azumi amma akwai wata ai kasa da baka sani ba su dai ba za su mishi ba sai yayi mi sai ya kafirce ma Allah Allah ke shi mai kare kenan duk sunan da aka shirka da adeta bai huddata daga sunan mai shirkata tana nan bai canza mata hakikata malace ayu samiyaha bi ghairi zalika min al-asma ko ya ambace ta ya ambaci shirka da wannan sunaye ma daga cikin sunayen da ka sani fa kullu zalika shirkun akbar dukkanin haka shirka ce babba لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها سبود أبو النورة ده حقيقة الأمر ده حقيقة أبو أكي نورة ده معنسة باوي لفظن سبقو عبارة ده أكي أنفاني ده تورين كيران سونا أبا so da dama ya kiran sunan ƙarya da sunan mai gaskiya kenan abun nura aikin da hakikanin shi ba wai sunan da aka mishi wannan ita ce shirka babba kenan shirka babba abinda zai sa ka fita musulunci ka zama mushriki mala ce wa amma shirkul asghar amma karamar shirka ka suna bi fa huwa jami'ul aqwali wal af'ali allati yutawassalu biha ila shirk malaci shirka karama ita ce dukkanin ayyuka ko dukkanin maganganu da dukkanin ayyukan da ake tsanantuwa da su zuwa ga shirka babba su ne shirka karama duk abin da zai zamanto maka matattakala zuwa ga shirka babba to shirka karama ce ina fata mun gani yace kal ghuluwi fi makhfil makhluq alladhi la yablughu rutbat al ibada kama zurfafawa da wuce iyaka a cikin abin halitta wanda wuce iyaka bai kai matakin bauta ba kaga in matakin bauta ne ya zama mi shirka kai tsaye babba to amma bai kai matakin bauta ba amma wuce iyaka ne wuce iyaka ne kaga hakan zai zama tuwami karamar shirka duk zanibin da bai kai ga shirka babba ba ko kuma duk zanibin da shirka ce babba tsanantuwa ko bin hanyar shi shirka karama ce duk da ba abka mishi ina fata mun gane misali ka zo gindin kabarin wani waliyi da kake kudurin waliyi ne ko wani shehi sai ka daga hannu ka roki Allah shi kadai ina fatan kun gane gindin kabarin wani ka zo wani waliyi ko shehi ko wani annabi sai ka daga hannunka ka roki Allah shi kadai baka hada shi da wani wurin roƙon shi kai babbar shirka ba kai ba to amma wannan aiki da kai karamar shirka ce saboda yau da gobe kana zai bayi zuwa ga roƙon wannan na cikin kabar ina fatan kun gane ƙudirinka cewa sai an zo nan a karɓi addu'arka sanya wani sababi ne wanda Allah bai sanya shi a matsayin mai ba sababi waye gaya maka ko ina kake ka roƙi Allah zai karɓa maka ko ina kake ka roƙi Allah zai karɓa maka Allah bai shar'anta ba karba ibada ka ta roƙo ƙalƙashin kabarin wani ko bishiya ko wani dutse ko abin da ke kama da duk da Allah zaka roƙo kudirin ka cewa anan ta hi karbuwa sanya wani sababi ne daga cikin sababban da Allah bai dauke shi a matsayin mi ba sababi kaga shirka karama kenan ko guluwi wuce iyaka ga wani abin halitta kuma menene ka dinga zurfafawa kana wuce iyakar da aka maka game da wannan abin wannan kaga shirka karama ce ba ta kai ga shirka babba ba mala ce wa kal halfi bi ghairillah kama kuma rantsuwa da wani Allah kaga rantsuwa da wani Allah karamar shirka ce ba babba shirka ba na rantse da annabi Muhammad na rantse da waliyi kaza takwaron kwatsa ko dan baki yan maradi ko na rantse da nonon uwata jin agaras da iccen kabari duka wanga rantsarantsa ne wanda ba su dace ba annabi ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa ba makawa sai yayi to ya rantse da Allah ko yi shau karan sai na nuna uwarka me zai maka nuna uwarka iccen kabari me zai maka to irin wanga ababan sai a nisanci su shirka ce karama amma da za ka ƙudire irin abin da ka ƙudire game da ubangijinka a rantsuwa ga wani wanda ba Allah ba ka iya zamantowa shirka ce babba tanadu wanda zai rantsuwa da Allah zai nutsar da abokin tattaunawa sani akan tabbatar da wani abu ko kore shi shi mai rantsuwa yana kudirin cewa abin nan da ya rantse da shi shine Allah zai iya kama shi a kode yaushe to ya san abin da ya faɗa da hakikanin abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane ko bai iya boye masa komi ya san abin da ke boye ya san abin da ke bayani kuma zai iya kama su akan abin da ya na ƙarya batukar rantsuwar da ai dai da Allah kan ƙarya ne to da za ka yi irin wanga ƙudirin cikin wani abin da ka rantse da shi wanda ba Allah ba to zai iya zamantowa shirka babba da za ta fitar da kai daga bar musulunci wanda irin yau ana samun su wanda zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya kuma ya san ƙarya yake amma ba zai iya rantsuwa da shehin shi ba ba zai iya rantsuwa da shehin shi da za ka ce rantse da waliyi wani zai kiya amma zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya kaga wannan zai iya zama zuwa mi mushriki shirka babba da za ta yi fitar da shi daga bar musulunci saboda yana kudirin wani abu game da waliyin shi ko shehin shi sama da yadda yake ganin shi ga Allah madaukakin sarki Allah ke shi mai kare kenan rantsuwa da wani Allah shirka ne wa ka yasirur riya wa yasirur riya da kuma kadan daga cikin riya riya kadan ita ma shirka ce karama wa nahu zalika da makamantan haka yace fa idza kana ash-shirku yunafi at-tauhid wa yujibu dukhul an-nar wal khulud fiha wa hirman al-jannati idza kana akbar wa la yatahaqqaqu as-sa'adatu illa bis-salamati minhu malaci idan ya kasance shirka babba tana kore tauhidi tana wajabtar da shigar da ma'abucinta cikin wutar jahannama irin shigar da zai dawoma ba zai fita ba a cikinta tana haramta shiga aljanna in ta kasance babba shirka ce to ba yadda za a yi a samu sa'ada a samu tsira a samu hutu sai in an rabu da ita ina fata mun gani kana haqqan 'ala al-'abd a wannan lokacin ya zama wajibi akan bawa an ya khafa minhu a'zama khawf ya ji tsoron shirka mafi girman jin tsoron shirka wa an yas'a fil firar min yayi kokarin nisanta shirka da guje mata wa min turuqihi ya nisanci dukkan hanyoyin shirka wa wasa'ilihi ya nisanci duk wasu wasiloli da za su kai shi zuwa ga shirka wa asbabihi kuma ya nisanci duk wasu sababban da za su auka shi a cikin shirka wa yas'alullah al'afiya ya roki Allah ya kare shi ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya kare shi daga abuka cikin shirka wa yas'al wa yas'alullah al'afiyata min kama fa'ala dhalika al'anbiya kama yadda annabawa suka yi suka roki Allah ya kare su daga fadawa cikin shirka da kafirci wal asfiya kamar yadda zababbun bayu suka yi wa khiyarul khalq da kuma zababbun halittu mala ce wa alal abd wajibi ne akan bawa an yajtahida fi tanmiyatil ikhlas fi qalbihi wa taqwiyatihi wajibi ne akan dukkanin bawa yayi kokari ya zuba iya kokarinsa da duk juhudin da zai yi wurin girmamar da ikhlasi da bunƙasa ikhlasi a cikin zuciyarsa da kuma ƙarfafa ikhlasi a cikin zuciyarsa wa zalika bi kamal at-ta'alluq billah hakan ko zai samu ne idan aka samu kamalar ratayewa ga Allah madaukakin sarki ta kamalan makalkale mu ubangiji madaukakin sarki ta'alluhan wurin bautar shi da kadaita shi wa inabatan da wurin komawa zuwa gare shi wa khawfan da jin tsoronsa wa raja'an da kaunarsa ko da kaunata a wurinsa wa tama'an da kuma kwadaituwa a wurinsa wa qasdan limardatihi da kuma nufatarsa dan neman yardarsa wa thawabihi da neman ladansa fi kulli ma yaf'aluhu al'abd a cikin dukkan abin da bawa zai aikata yi kokarin ya ga cewa yayi dan Allah yi kokarin sanya ikhlasi ciki ya nisanci riya ya nisanci ayaba shi ya nisanci dan a ganshi yi kokarin tsantsanta Allah shi kadai da bauta fi kulli ma yaf'aluhu yaf'aluhu al-abd a cikin dukkanin abin da bawa ke aikatawa wa ma yatrukuhu daga da kuma da dukkanin abin da yake bari min al-umuri adh-dhahirati wal batina daga cikin al'amurra na fili da al'amurra na boye ya kokarin tsabtace zuciyarsa da nufata Allah shi kadai fa innal ikhlasa saboda yin ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai bi tabi'atihi yadfa'u ash-shirka al-akbar da dabi'arsa yakan ije babbar shirka ikhlasi yakan ture shirka ba zai barka kai shirka ba والأصغر هكا يكن إجي كرم الشركة وكل من وقع منه نوع من الشرك fali da'afi ikhlasihi duk wanda kaga wani nau'i daga cikin nau'ikan shirka sun faru tattare da shi to saboda raunin ikhlasinsa ne ba abin da ya ja masa haka sai raunin ikhlasinsa sai raunin yin bauta dan Allahnsa bi ma'ana kenan yakan fuskanci wasu Allah da bautansa wannan shine ƙarshe na sharhin malam Allah biya sai ji kansa ya gafarta masa sai babi na gaba malai ce babu du'a ila shahadati alla ilaha illallah babun da ya zo domin yin bayani game da du'a kira yin da'awa da wa'azi da jan hankali zuwa ga shahadatu alla ilaha illallah zuwa ga wannan kalma mai girma a kira mutane a musu wa'azi a fayyace musu daga dunkul zuwa filla-filla menene ma'anar la ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki qul hadhihi sabili qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen qul Allah ya ce ma annabi qul ka ce ma al'ummarka ka ce ma mutanen makka hadihi sabili wannan ita ce hanyata wannan shine tafarkina ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa ga Allah ina kiran mutane zuwa ga tauhidi ina kiran mutane zuwa ga ikhlasi ina kiran mutane zuwa ga la ilaha illa Allah wannan shi ita ce hanyata wannan kuma shine manhajina ala basiratin akan basira albasira shine ilimi kai martaba ce babba daga cikin martabobin ilimi shine yaqini abinda nake kiran mutane zuwa gare shi ilimi ne da yaqini bisa ga sani ne tsantsar sani madarar sani ana ni annabi haka nake hanya ta kiran mutane zuwa ga Allah sannan kuma kiran bisa ga basira wa manittaba'ani da duk wanda ya bi ni duk wanda ya bi annabi to zaka ga yana kiran su ne zuwa ga Allah sannan kuma yana kiran su ne akan basira cikakken sani da ilimi akan abin da yake kiran mutane zuwa gare shi wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah daga dukkanin naƙasu da tawaya wa ma ana minal mushrikin lalle ni kan bana daga cikin mushrikai ba ni ba mushrikai wannan aya mai girma tana nuna mana cewa lalle ashe mai kira duk wanda zai yi da'awa ya kira mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki wajibinsa ne ya kasance yana kiran su ne zuwa ga Allah ya kira su zuwa ga tauhidi ya kira su zuwa ga la ilaha illallah bayan kira a dunkule ya kira su a rarrabe su fahimci komi karar a fili ya zamanto ba su da shakka ko kunkwanto game da ma'anar la ilaha illallah sabanin wasu yau da suke ganin kiran mutane zuwa ga tauhidi ta hanyar rabewa filla-filla sai su ce fitina yake kawowa mu dai a haɗa kan musulmi don haka kowa ya zo ya zamana tare da ina fatan mun gane abin gurinsu a taru da in aka ce a yi tafsili filla-filla dalla-dalla wani za a taɓo sa zai tashi tafiyarsa ya samu haɗin kanmu ba mamaki ka ganmu tare da bokaye tare da 'yan sihiri tare da 'yan buri tare da 'yan bid'a kawai dai a tare a haɗu a tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ai an yi banza wallahi duk da wadda ba a kawata ba kan tauhidi ba inda za ta tafiya yadda ka ga ta yi bori karan farko to ba ta ɗan lokaci kaɗan za ka neme ta karasa wannan waka iya nuna haka da wadda aka kafa tan kan tauhidi da ikhlasi duk karamcin mutanenta duk karamcin mabiyanta za ta dawwama ba za ta gushe ba ba za ta ƙare ba za ta bunƙasa ma za ta yawaita za ta yi ƙarfi sannu sannu amma irin waccan da a wadda ba a kiran mutane zuwa ga tauhidi ba a bayyana musu gaskiya ba a bayyana musu shirka da abin da shirka ta kumsa da sakamakon mushrikai to duk yadda suka taro taran zaka neme su ka rasa da'awa nawa kuka sani a nan garin wadda ta shahara ta bunƙasa suka yawaita al'umma da dandazon mutane wanda aka bincike su yau ina suke babu ya ishe ku abin misali irin malam awul da ya zamna garin agaras wani ne bai san malam awul ba cikin kuna ko ya san malam awul mafi yawa inda ya mazamanin garin agaras ne ya san wani ne malam awul kusan malam awul da ya zo garin ga da nufin wucewa libya ya su kuma ma a yadda suke fada a hannun ahalus sunna ya sauka to amma da ya fahimci jahilcin al'umma a garas ya fahimci jahilai suka yawa sai ya bugar da su kahin ka ce ar ya tara al'ummar da garin ga babu wanda ya taba tara irinta wa'azin shi da yake yi duk garin ga tafsiri ne yake alaran mai ja shi ya fasarta don baya da ahliya baya da guziri baya da abubuwan da zai amfani da su da zai iya tsara muhadara mai suna ya yi ta kai tsaye daga farkon ta zuwa karshen ta bai da wannan abu ko ya ce ba zai iya ba amma zai zo a ran mai jan ayoyi yana fasartawa shine bayanin shi amma wallahi ya tara al'ummar da yau ban ga wani masallaci ba ko wani mutum da yake tara al'umma irin ta a kullum in kun san shi haka yake kuma galibin wa'azin shi waƙoƙi ne za bayani Allah ya ba shi murya kuma ya iya waƙa kuma waƙoƙin da yake karantowa kai ka ce nashi ne alhalin ba nashi bane ba akwai malaman da ya shahara da waƙoƙin amma shi sai yake yin su a madadin nashi ya tara al'ummar gaske garin ga za ka yi mamakin al'ummomin shi ban taɓa ganin lokacin da arme zan arha kamar wasa ba kamar lokacin mala awal mata suka yi ta ba da kansu ba a taɓa wa'azi ba aka tashi sai wata ta ba da kanta na ba da kaina gawa ne na ba da kaina gawa ne a yaran dibi wuri kaza ya ba da sadaki a ɗarma a wucewa kai malam ake ta bashi ake ta bashi mata matan da ya aura garin ga Allah kaɗai san yawansu kuma mafi yawa 'yan mata ne baya arman zawara don wayo gari shi ya san me yake yi a nan aka samu mabiyan shi suka fara shakkun shi don wasu sun ce Allahu a'lam zancen gaskiya ne ko ba gaskiya bane nan agaras ya tashi da ya barta da mata hudu yaje arlit aka kara mishi guda ta nawa kenan akai ta aurar da bayan Allah da suna an bada fi sabilillah ba na man cewa alaran man shi wata ta taba ba da kanta gare shi sai da aka waye gari aka yi arma aka fahimci mahaukace ce kuma mahaukace ce wallahi ta dinga ba da labarin ya al'amarin ya kasance tsakaninta da shi ya ce mata ta yi kaza da daddare ta ce ba ta yi ana ba ta sadaka kuma mahaukace ce wallahi mun san ta mun san da mun ce Allah ya mata rasuwa to amma yanzu ina mana awale yake ina yake wake da labarin shi ina mabiyin shi a lokacin da yake nan bai taɓa yin wa'azi ba mu ba mu je wurin ba muna shuraren shi har kwana miki wurin wa'azin shi waƙoƙin shi kusan mun harrace galibinsu sau da yawan bibiyar shi da yawan shuraren shi amma yanzu ina labarin shi yake babu to duk da wadda aka kafa kan ƙarya duk yadda ta taru za ta watse wallahi za ka neme ta karas ku bani labarin da a wasu sunna a garin ga da mutum nawa suka fara ba su da masallacin juma'a ko guda garin a garas kuma an hana su su yi sallar juma'a jami'i suka samu wancan masallacin na gidan abdul kudus da bai wuce ɗakin gaba da kuke gani bai iya ɗaukan mutum arba'in a cikin shi kai bai arba'in ba ishirin ma yana da hwala ya ɗauke su ɗan ƙaramin ɗaki ne kamar mangaza suka ce za su fara juma'a a nan wallahi sai da aka kiro iko da barkonan tsoha da aka watsa su sannan nan bangaren gendarmeri dutsi ne kawai da tidirere da bukoki nan suka haiwa suka yi sallah suka tafi yansu da mutum nawa suka fara ina ne ba a kai karansu ba an ba su kashi an kone musu masallatayya ba abin da ba a musu ba sun watse da dada yanzu ya suke karuwa suke wanda suka yaƙe su a da yanzu tare da su suke wallahi wanda da su aka yi ɓannace-ɓannacen nan wallahi yanzu tare da su ake tare da su ake na aka je gidan alhaji sabi aka kwashe kayan masallaci da ƙur'annai da komi aka ciccire fankokin masallatayya aka tsare shi gidan shi za su kashe shi suka ci da kyar suka tai suka bar shi wasu shekara kwanakin baya ɗaya daga cikin malamanmu ya shiga gidan radiyo ya yi da'awa a kan cewa biyanu ba ta dace ba ya ga wata magana da bata musu daɗi ba kahin ka ce a jima garin gaya ya musu a shi wanga masallacin a bigi masallacin bakin kasuwa suka kona shi muna tsaye aka kunna mashi wuta aka sassace kayan cikin shi da matsayin ganima ga dairis to ka gaya mana abin da ya faru baya iske yanzu yana iya yiwa ba zai taɓa yiwa ba don duk wani gida da aka san shi da makiyan sunna suna an akwai 'ya'yan da ake tarbiyyantar da su karkashin sunna a gidajen iyansu sun kama sunna balma 'ya'yansu ba sai raske su kowace makaranta ba sai ta halin sunna abin haƙuri yake su da yi don Allah da dagewa da kiran mutane akan tauhidi kar ka taɓa tunanin wai su tafiyansu wata rana su dawo amma kai ta musu munafici da rada kace ka ga musu gaskiya ba su taba shuraran ka tun karan farko ga musu gaskiya abin nan fa shirka ne abin nan kafirci ne abin nan munafici ne kaza haramu wa haza halal bisa ga ilimi da basira tun farko su san gaskiya su bita sai aiki da ita karkarin ka musu nugu-nugu kana munafici akwai wata da awar da ta fara gidan alhaji ammani insani masallacin shi ta kwashi da dama daga cikin matasan ahlus sunna tsammanin su gaskiya ce dan malamin da zai karanta littafin risala ta ibn abi zaid al-qayrawani ibn abi zaid al-qayrawani ko ya san littafin shi na risala ya fara ne da tauhidi tsantsa tauhidin salaf tauhidin ahlus sunna wal jamaa sai ce ba zai fara da shi ba zai fara kai tsaye da fiqhun da ke cikin risala tunanin shi tauhidin nan zai watsa mutane tunanin shi tauhidin nan zai kasa bani sai ya fara da wannan shekara nawa masallacin nan jagororin shi ‘yan bida'a ne yau hannun waki halittun ne abinda baka zato baka tamawa shi yasa kira mutane kan gaskiya bayyana musu gaskiya karka rika jin ɗarɗar cewa akwai su wane da wane ciki in kai ga gaskiya za su taifa su ba shi ba ne hadafinka kira su zuwa ga Allah bayyana musu tauhidi na zamanawa ya zamana lokacin na tafiyarsa ya tafiyarsa watakila wata ran Allah ya kaushe fahimci gaskiya ta yi da kai wannan shine gaskiya to duk da wadda aka akan tauhidi zaka ga ta tahi da kyau karka damu da karamcin mabiyanta yi shiru eh hakuri zaka ga wata ran ta bunƙasa amma duk da wadda aka kawo kan ƙarya duk taranta kar su baka mai wallahi wata ran zaka bincike su karasa yana ɗan dagirawa da ya zama ardita ya shahara a can ya labarin shi yake ina mai zabura ina labarin shi yake yau zo su aza ƙur'ani a kanuwansu ko adadin ƙur'annai su rantse su kafarta mutane akan haka su ce duk wanda yake kaza kafiri ne ɗan izala kafiri ne matansu ne ake cewa mazinata ne malamansu in ba haka ba Allah ka yi kaza da ni Allah ka yi kaza da ni sai su tafki a yi kabbara Allahu akbar da haka suka yaudar al'umma masu yawa sai karshe-karshe aka samu wasu su ma'in tsagira daga cikin matasan ahalus sunna masu kokarin masu bi ahalus sunna aka samu wani ya je garin doma cikin jihohin Najeriya ya aza Qur'ani kun san shi wanda ake ce mishi wane ne ya shahara da rantsuwan nan da zagin mutane ya aza ƙur'an ne ga kai ya yi rantsuwa ya ce wani kaza ne yadda ya saba yan izala arna ne kafirai ne maulidin annabi yana shigar da aljanna wanda bai yi kaza ba kafiri ne in ba gaskiya Allah kai dugu dugu dugu waye da ni gaba daya aji yana aji wasu matasa guda bakwai suka shigo suka ce su ma ba su ɗaya daga cikin su da ya dora ya ce kai kafiri ne in ba kafiri bane wanga qur'anin su digi digi digi da shi ma kuma ya sabke lahiya da'awun musulunci ba kafa takar rantsuwa ba hujja ce za ta tsirar da kai dalilinka wurin tabbatar da abu ko kore shi shi zai nuna gaskiya ka ko karyarka amma so nawa aka yi rantsuwa kan karya aka sha ɗan kasuwa nawa ke rantsuwa kan karya shin ka ɗauko ƙur'ani ko ka rantse da shi yana can ashe duk guda ne ka rantse da Allah da ƙur'ani duk guda ne Allah zai iya kama ka amma Allah mai haƙuri ne sai ya kyale ka ɗau'ayin kasuwa ke kasuwancinsa da ƙarya na rantse da ƙur'ani abin nan gaza yake kuma ƙarya ce yake kuma yawai gari lafiya ya ci ba ma gaskiya ce yake kafaran maka ce ma annabi suka yi in kana hada min indillahi fa amtara alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim suka ce in dai wannan da'awar da annabi yake da ƙur'ani nan daga wurin Allah ne to Allah ya sabkar musu da ruwan duwatsu daga sama an sabkar musu da ruwan duwatsu abin kuma gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne rantsuwa ba ta fitar da kai dalili da hujja kawai wallahi wannan abu addini ce addini ne kawai ka hujja dalili ba addini bane hujja dalili amma kai rantsuwa ba shi ba ba ta hudda ka ina fata mun gane kenan kaga nawa aka yi irinsu yau sun wuce kamar ba taɓa yin su ba ta yanzu kuma da a wasu ba wani tasiri da ta yi ba ba ta yi tasirin komai ba don ba su da wasu ɗaliban da suka gade su suke da'awa irin tasu ina ɗaliban su suke ka gaya min ɗaliban su da suka bari wanda yau zai hau mun bari ya tara al'umma ya gaya musu Allah ya ce annabi ya ce ina suke shi ke nuna da'awar ta ƙare ta tafi to gaya mana hada sunna ba duk inda ka je ɗaliban su ne yau duk masallacin da ɗalibi zai ga bai makale mu Qur'an daga bakar annas tarbiyar su ce ka ga mu wata tarbiyar da ba ta su shike nuna kaga da wasu sunna tahiyya take hababbaka take kuma kullun ka dibi mazamna na gaban na gaban da awahal sunna kaga matasa ne wanda ke nuna abin zai mi zai daɗe ana yi za su haifi ahalus sunna nan gaba su daɗe ana yi duk wanda kaga suna ja da ba sun gajiya suna tsanani tsofaffi ne ba su da magada balma wasu ɗiyan nasu sunna suke yi ko ba yadda za ka yi sai haƙuri na bahaushe ne ciwon ido sai sai haƙuri Allah datar da mu Allah fahimtar da mu daidai ba mu ikon bin daidai ya kare mu daga bata ya raba mu da bacewa wassalamu alaikum